الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدا يكون sha shida ga watan Rajab hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ta yi daidai da sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya ƙara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin hikbatu min tarikh littafi ne wallafar Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 41 a cikin wannan littafi mai albarka satin da ya gabata mun tattauna game da irhasatu maqtalil Hussein wato hasashe da kuma hange da aka yi game da kisan Sayyidina Hussein mun karanta wato hadithin ummu salama inda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mala'ika jibrilu yana wajensa Hussein yana tare da shi sai Hussein yayi kuka a Hussein yana tare da ita ummu salama sai yayi kuka lokacin yana karami sai ummu salama ta bashi ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya matsa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai jibril ya ce kana son wannan ya muhammad sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina son sa sai ya ce kuma kaga al'umma ka ce za ta kashe shi in kana so in nuna ma a ƙasar da ma za a kashe shi sai ya nuna masa sai gashi abinda aka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan karbala din wannan hadithin hadisi ne wanda yake akwai rauni gaskiya a cikin isnadin sa dukkan hanyoyinsa daga ummu salama ba su inganta ba wato hadisi ne wanda yake da'ifi amma akwai hadisin ummu salama da take cewa mala'iku su kansu sun koka wato bisa kashe sayyidina hussein da aka yi wannan kuma maganar isnadinta yana da kyau amma game da abubuwan da ake ruwaitowa na ranar mutuwar sayyidina hussein cewa sayyidina hussein radiyallahu anhu wato sama ta yi ruwan jini ko kuma an shafa ainihin wato duk wani bango da ka sani sai da aka shafe shi da jini ko kuma ba wani dutse da za ka ɗaga face a ƙarƙashin dutsen sai ka ga jini ko kuma ba wani ainihin wato dabba da za a yanka raƙumi face sai ga baki ɗayansa ya zama jini waɗannan duk tatsuniyoyi ne marasa tushe kuma ƙarerayi ne waɗanda ba su da isnadi mai kyau zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ba su da inganci zuwa ga ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zamani da wato zamani da wannan zamanin da al'amarin ya faru wannan kawai ƙarerai ne wayanda ana ambatan su kawai don a motsa zukatan mutane su ji irin abin da ya faru na rashin jin daɗi da sauransu ko kuma ruwayoyi ne aƙalla wanda isnadun su yankakke ne daga waɗanda ba su riski wannan hadisa wannan abu da ya faru ba to sannan mun tattauna game da kuma azaba ta duniya kafin ta lahira ga waɗanda suka jibinci kashe sayyidina Hussein kamar yanda ainihin wato muka karanta wanda yayi umarni a kashe sayyidina Hussein Ubaidullah ibn Ziyad ne to shi ma bai dade ba shi ma ta samu mutuwa ta cin masa ta hannun Al-Muqtar ibn Abi Ubaid dan daukan fansa akan sayyidina Hussein shi ma ya je ya far masa da yaƙi ya kashe su ya kashe shi kuma shi muktar din nan bin ubaid yana daga cikin waɗanda su suka fara kwayewa muslim bin aqil baya abin da ya faru ya faru da haka sai ya zamto wannan abu da suka yi kamar suna ganin ramuwa ce da kuma ɗaukan fansa da suka fara yi wa kansu akan abin da suka yi na tozartar da musulun bin aƙil har aka kashe shi kuma babu wani daga cikinsu wanda ya yi ƙoƙarin ko ya yi wani yunƙuri na ya hana kisan sannan abu na biyu lokacin da sayyidina hussein shi ma ya fito babu wani wanda ainihin wato ya yi yunkurin ba shi kariya in banda yunkurin da hurrubin yazid da tamimi ya yi da waɗanda ke tare da shi amma su kan mutanen kufa shi ma taɓar da shi suka yi bai samu wani taimako ko agaji daga gare su ba wannan yasa suke dukan kirjinsu suna aikata duk abin da suke aikatawa na azabtar da kansu wai don neman kankare wancan laifi da wancan zunubi da suka aikata ko kuma wanda iyayensu suka aikata kamar yadda suke faɗa umaratu bin umair yake cewa lokacin da aka zo da kan hussein ubaidullahi bin ziyad da shi da mutanensa an jera su a cikin harabar masallaci shi mai ba da labarin umarata bin umair yake cewa ni ma sai na je don in gani to lokacin da na zo kawai sai na ji ana cewa gata nan gata nan gata nan ashe mu cijiya ce ta zo ta shiga ainihin wato ta cikin hancin shi ubaidullahi bin ziyad ta dade a ciki gwargwadon wani lokaci aka ga ta fito ta tafi ta yi ta tafiya sai da ta bace ta kuma dawowa ana cewa gata nan gata nan sai da ta sake zuwa ta kuma shiga hancinsa ta dade ta kuma fitowa sai da aka yaka sau biyu ko sau uku malam ya ce wannan intikami ne daga Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan mutum wanda ya yi musharaka wannan musharaka ya ba da gudunmawa mai girma wajen kashe sayyidina hussein a ɗan gidan sayyidina Ali radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu to mun tattauna kuma game da gabar man qatalal Husayn ko Hussein dai mala ya ce kafin ya faɗi wanda ya kashe sayyidina Husayn ya ce walam ya kifil amru inda hadal had balitta hamuhu wal iyazu billahi bil kadhib ya ce bari ya dan koma baya ya dan dauko tarihin irin abin da mutanen nan suka yi wa sayyidina ali suka yi wa al-hasan to kuma gashi har sun sake maimaita shi akan sayyidina husain wannan ba wani abu bane sabo ga ainihin wato waɗannan mutane sayyidina ali bin abi talib shi da kansa yayi magana akan wato rashin inganci da rashin amintuwa da waɗannan mutanen waɗanda suke da'awar su mataimakansa ne magoya bayansa ne jama'arsa ne 'yan shi'arsa ne ya ce sun nemi kashe ni sun kuma yi ƙoƙarin wawashe kayana in ji alhassan bin ali sayyidina ali ya yi doguwar hudu ba mun karanta ta wancan satin to alhassan bin ali shi ma ya yi makamanciyar irin wannan magana da yake nuna mutane ne da ba su da amana mutane ne waɗanda suke marasa kirki da su ake haɗa baki ana kashe ahalul baiti kuma daga baya su zo su yi ta koke-koke suna cewa suna goyon bayan ahalul baiti to za mu tashi kan gabar da malai yake cewa gadru ahalul kufati wa kaunuhum qatlatul husain ko alal muallif rahimahullahu ta'ala yace gadru ahalul kufati yaudarar da mutanen kufa suka yi wa kaunuhum kuma a dunkule mutanen kufa su ne katilatul hussein suka kashe sayyidina hussein a dunkule kawai abinda za ka fahimta sun yaudari sayyidina hussein a ƙarshe kuma suka kashe sayyidina hussein za ka ji ta yadda suka yaudare shi za kuma ka ji cewa su ɗin ne dai suka kashe shi ya ce laƙad na saha muhammadu bin ali bin abi talibin المعروف بابن الحنفية أخاه الحسين رضي الله عنهما للي محمد ابن علي بن أبي طالب وند أكفصني دا محمد بن الحنفية للي كو شك بابو ياي نسيها قدن وانس سيدنا حسين الله يكارا مسيدا قائلا له ينا مسا يا أخي يا كيدن وانا إن أهل الكوفة للي متانا كوفة kada arabta gadarahum bi abika yaudarar su ba boyayya bace gare ka game da yaudarar da suka yi wa mahaifinka ka san yaudarar da suka yi wa mahaifinka wa akhika ka san yaudarar da suka yi wa dan uwanka alhasan suka nuna suna tare da shi amma karshe suka soke shi suka kwashe dukiyarsa da sauransu wa qad khiftu an ya kuna haluka ka haliman maza abinda nake ji maka tsoro kada irin abin da ya faru ga waɗanda suka gabace ka mahaifinka da kuma ɗan uwanka ya sake faruwa a kanka kar a sake maimaita irin abin da ya faru a kansu su ma ya sake maimaituwa a kanka ina ji maka tsoron kada halin da za ka tsinci kanka ya kasance kaman halin magabatanka yadda suka tsinci kansu a hannun waɗannan mutane ka koma cikin laƙad shayya'ani al-husayn littafi ne laƙad shayya'ani al-husayn duk kusan yanzu references din na yan shi'a ne daga cikin littafan yan shi'a ake ta ɗauko irin maganganu da hudubobin wa'annan ahlul baiti da Allah wadai da ainihin tir da suka yi da mutanen kufa wanda suke yayata cewa su ne 'yan shi'arsu su ne magoya bayansu su ne jama'arsu da sauransu ya ce kai ka sani ka san irin abin da suka yi wa mahaifinka ka san abin da suka yi wa ɗan uwanka ina jin tsoron kada ya zama irin abin da ya faru a kansu ya faru a kanka ka koma cikin wancan littafi laƙar shayya anil husain safha ta 283 na hudu ne to allahub wato allahub libn tawus wani littafi ne allahub na ibn tawus safha ta 39 da kuma ashura na al-ihsa'i shi kuma shafi na 115 da al-majalis al-fakhira na abdul husayn safha ta wato shafi na 75 da muntahal amal mujalladi na hudu shafi na 453 ala khutal husayn shi kuma shafi na 96 duk in ka duba za ga wannan magana ta Muhammad bin al-Hanafiya da yake wa dan uwansa Sayyidina Hussein nasiha ko wasiya akan kada ya je Iraki wajen mutanen nan wa qala ash-sha'ir al-ma'ruf al-Farazdaq lil Husayn haka wannan mawaƙin nan da aka fi sani da Farazdaq haka shi ma ya gaya wa sayyidina Hussein radiyallahu anhu indama sa'alahu an shi'ati lokacin da yake tambayarsa an shi'ati ma'ana yake shi Hussein sayyidina Hussein yake tambayar Farazdak an shi'ati game da jama'arsa da suke kufa da magoya bayansa allazina hum bi sadadil qudumi ilaihim wanda su ne waɗanda bai dade ba da dawowa daga wajensu shi Farazdak ma'ana shi faras daga wannan mawakin kamar yadda muka karanta a can baya ya dawo daga iraki sai suka haɗu da sayyidina hussein sayyidina hussein yake tambayar faras da game da magoya bayansa yan shi'arsa da suke can iraki yaya sai alfaras da wannan mawakin ya ce to ƙulubuhun ma'aka suna cewa zuciyarsu tare da kai suke amma wa asiyafum alaika amma fa takubbansu makamansu za su yi yaƙi ne za su yi aiki ne a kanka والأمر ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء farazdak ya faɗi wannan fa yake cewa qulubuhum ma'ak sun ce zuciyarsu dai tare da kai take wa asyafuhum alaik amma fa takubban su za su yi amfani da su wajen yakarka wal amru yanzilu minas sama amma dai al'amari daga Allah yana sauka ne daga sama wato umarni da al'amari daga sama yake sauka wallahu ya fa'alu ma ya sha Allah yana aikata abin da ya ga dama kaga wannan wata magana ce da in ka tashi mata sharhi da faɗaɗa ta maganganu ne masu hikima da kuma hannunka mai sanda da faras daga ya gaya wa sayyidina Hussein cewa mutanen nan zukatansu sun ce tare da kai suke amma ni yanda na san mutanen nan ta kubban su ya kakkaza su amma tunda al'amari daga Allah yake in Allah ta'ala ya kaddara ka je ba yanda za a yi amma dai Allah yana aikata abin da ya ga dama faqala Hussein sai Hussein ya ce sadaqata lillahi al'amr ka gaskata wa Allah al'amari tunda ka yarda Allah shine mai al'amari ka yi gaskiya faras da wa kulla yawmin huwa fi sha'an kuma Allah kullun cikin sha'ani yake Allah madaukakin sarki kullun cikin aiki yake fa in nazala al-qada'u idan kaddara ta sauka bima nuhibbu ga abin da muke so wa narda muka yadda fa nahmadullah ala na'amai to muna gode wa Allah akan ni'imominsa wa huwal musta'an kuma shine abin neman taimako ala ada shukr wajen bayar da godiya ta wannan ni'ima ma'ana in Allah madaukakin sarki ya cika mana burinmu abinda muke so muka yadda da shi kuma Allah ya kaddara shi ya tabbata to za mu gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya mana za kuma mu nemi taimako wajen wace irin hanya za mu bi wajen bayar da wannan godiya ga Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima da ya mana wa in halal qada'u dunar raja idan kuma kaddara ta riga fata to falam yab'ud man kana alal haqqi niyyatuhu man kana man kana al haqqa niyyatuhu wattaqwa sariratu falam yab'ud to in kuma kaddara ta riga fata to falam yab'ud man kana al haqqu niyyatuhu duk wanda gaskiya ita ce niyyarsa ita yake nufi wattaqwa sariratuhu tsoron Allah shine a boye a zuciyarsa to falam ya ba'ud wannan ba zai yi nisa ba da rahamar Allah ma'ana in abin da muke so ya tabbata mu gode wa Allah in kuma Allah ya kaddara wani abu da ba shi muke tsammani ba ba shi muke kauna ba to kuma wannan gaskiya wato duk wanda niyyarsa ta zama gaskiya ce wanda ya zamanto tsoron Allah shine sarirata boyansa to wannan falam ya ba'ud ba zai yi nisa ba da Allah ba zai nesa da Allah ba ba zai nesa da rahamar Allah ba ka koma cikin ainihin almajalisul fakhira shafi na ɗari bakwai da shafi na saba'in da tara da kuma ala khutal husayn shafi na ɗari da lawa'ijul ashjan lil amin shafi na sittin da ma'alimul mudarrisin shi kuma shafi wato mujalladi na uku shafi na sittin da biyu ko? yake cewa wa inda ma khatabahumul Husayn radiyallahu an ashara ila sabiqatihim wa fa'alatihim ma abi wa akhi fi khitabin min wa inda ma khatabahumul Husayn radiyallahu an lokacin da sayyidina Husayn radiyallahu anhu ainihin wato yayi magana da mutanen Kufa ashara ila sabiqatihim yayi musu nuni yayi musu hannunka mai sanda zuwa ga abin da ya gabata nasu wa fa'alatihim da irin aika-aikarsu ma'a abihi game da mahaifinsa, wa akhihi da kuma ɗan uwansa, fi khidabin minhu a wata magana da wata huɗuba da ya yi, yake cewa wa illam taf'alu wa naqattum ahdakum idan ba ku aikata ba, ba ku taimaka min ba, ba ku mara mun baya ba, wa naqattum ahdakum kuka saba alƙawarinku. wa khala'tum bai'ati kuka zare hannunku daga yimin mubaya'a ko wa khala'tum bai'ati min a'naqikum kuka tube yimin mubaya'a daga wuyanku fala amri ma hiya lakum binukurin na rantse da Allah wannan ba wani bakon al'amari bane game da ku idan nazo sai da nazo sannan kuka ki goyen bayana kuka ki taimako na kuka ki kasancewa tare da ni kuka saba alƙawarin da kuka yi min kuka tuɓe mubaya'ad da kuka yi mun daga wuyanku ya ce to na rantse da Allah wannan ba wani al'amari ne ba ko ba game da sha'aninku kaɗan daga cikin al'amarinku za ku iya yin haka laƙad fa'altu mu habi abi don irin wannan yaudarar haka kuka yi wannan yaudarar ga mahaifina wa akhi haka kuka yi wa ɗan uwana wa buna ammi muslim haka kuka yi wa ɗan baffana muslim bin aqil wal magaruru man igtarra bikum rudadde shine wanda ya rudu da ku babu rudadde irin irin wanda ya rudu da ku yake ganin za ku goyi bayansa za ku taimake shi za ku yi gaskiya wajen alƙawarin da kuka yi masa wannan kaman wata hudu ba ce wadda sayyidina Hussein yayi wa mutanen Kufa ainihin wato akan abubuwan da suke faruwa ka koma cikin ma'alimul madrasatain wato mujalladi na uku shafi na 71 zuwa 72 da ma'alimus sibtain ma'alis sibtain mujalladi na 1 shafi na 275 da baharul ulum shafi na 194 da nafsul humum shafi na 172 da khairul ashab shafi na 39 da tazallumuz zahara shafi na 17 duk za ga wannan magana da wannan huduba da sayyidina Hussein yayi wa masu da'awar suna goyen bayansa suna san ahlul baiti suna tare da ahlul baiti ga irin hudubar da yayi musu aliyu bin al-Husayn al-ma'ruf bi Zain al-Abidin sannan ga wata wata hudubar ko wani jawabin da Aliyu bin al-Husayn dan gidan Sayyidina Husayn din mai suna Aliyu wanda aka fi sani da Aliyu Zain al-Abidin shi ma ga abin da yake faɗa qala muwabbiqan shi'ata shi ma ya faɗi wannan magana yana mai zargin shi'atahu ɗan shi'arsa ma'ana magoya wayanda suke cewa magoya bayansa ne jama'arsa allazina khadalu abahu waɗanda suka tozartar suka wulakantar da mahaifinsa wa qataluhu suka kuma kashe mahaifinsa kaga har shi a wajen Aliyu Zainul Abidin yana ganin su su suka kashe mahaifi su dai su suka yaudari mahaifinsa yazo suka yi mai shigo shigo ba zurfi kuma yazo suka kashe shi qailan ali zainul abidin yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane nashattukum billah ina yi muku magiya na hada ku da Allah hal ta'lamuna shin kuna da masaniyar annakum ku ne katabtum ila abi kuka rubuta wasiƙa zuwa ga mahaifina kuka ce zo kuna tare da shi wa sau'atan li ra'ayikum Allah wadaran ra'ayi irin naku bi ayyati ainin to yawa yake cewa waka da'atumuhu kuka yaudare shi wa ataitumuhu al'ahda wal mithaq kuka ce za ku yi masa kuka bashi alƙawari wato kuka yi masa alƙawari da yarjejeniya wal bai'a kuma kuka ce za ku yi masa mubaya'a wa qataltumuhu amma da yazo sai kuka ga yaƙe shi wa khazaltumuhu kuka wulakantar da shi fatabban lima qaddamtum li anfusikum tir da abin da kuka gabatar wa kawunanku wa sau'atan li ra'ayikum Allah wadaran ra'ayi irin naku bi ayi bi ayyati aynin yanzu da wani ido ne tanzuruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iz yaqulu lakum da wani ido za ku kalli manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da zai ce muku qataltum itrati kun kashe min iyalan gidana kun kashe min ahalin gidana wani ido za ku iya kallon annabi sallallahu alaihi wasallam wanta hatkum hurmati kun keta alfarmata lokacin da za ku haɗu da annabi ya ce kun kashe min iyalan gidana kun keta alfarmata falastun min ummati ba ku cikin al'ummata lokacin da za annabi zai gaya muku haka ya za ku yi da wani ido za ku kalli annabi lokacin da zai haɗu da ku a farfajiyar alkiyama ya gaya muku wannan magana fartafa'at aswatun nisa bil buka sai sautin mata za ka yi ta ji suna ta kuka min kulli nahiyatin daga kowace nahiya me za ku gaya mana kun cuce mu kun kware mu kun yaudari mahaifinmu ku kuka rubuta masa wasiƙa ku kuka ce ya zo kuna tare da shi ku kuka abin nan amma ya zo duk kuka yi masa abin da kuka yi masa yana wannan hudubar ana mata da suna gurin suna ta kuka muryarsu tana ta daga wa qala ba'dhum li ba'd sai sashin su suka dinga gaya wa sashi halaktum wa ma ta'lamuna kun halaka ba ku sani ba fa qala alaihi salam rahimallahu ra'an qabila nasihati sai shi ainihin wato aliyu zainul abidin sai ke ta rahimallahu ra'an Allah ya rahama ya yi jin kai ga mutumin da ƙabila nasihati ya karɓi nasihata wa hafiza wasiyati ya kuma kiyaye wasiyata fillahi dan Allah wa rasulihi da manzansa wa ahli baiti da iyalan gidansa fa inna lana fi rasulillahi uswatun hasana domin muna da kyakkyawan koyi game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu bi ajma'ihim gabaki ɗayan su suka ce nahnu kulluna sami'una muti'una hafizuna lidhimamika ghayra zahidina fika wala ragibina anka gaba ɗayansu suka ce na hannu kulluna dukkaninmu sami'una muna saurarenka muti'una muna maka da'a hafizuna lidhimamika muna masu kiyaye alkawarinka da yarjejeniyarka ghairu zahidina fika ba za mu guje ka ba wala ragibina anka ba za mu yi kwaɗayi gabarinka ba za mu so rabuwa da kai ba famurna bi amrika yarhamukallah famurna bi amrika ka ba mu umarni daga gare ka Allah ya maka rahama fa inna harbun fa inna harbun li harbik in ka ce yaƙi mu ma mun yadda yaƙi mu za mu yi yaƙi in ka ce a yaƙi wa silmun lissilmika za mu zauna lafiya in ka ce mu zauna lafiya la na'khuzanna yazida wallahi za mu kamo yazidu wa nabra'a mimman zalamaka za mu barranta daga duk wanda ya zalunce ka wa zalamana ya zalunce mu faƙala alaihi salam sai aliyu zainul abidin ya ce haihata haihata ai wannan magana ta yi nisa haihata haihata ai ba'uda ba'udat ya yi nisa wannan jawabin naku ya yi nisa ayyuhal gadara ya kuma yaudara almakara makirai hila bainakum wa baina shahawati anfusikum hila bainakum wa baina shahawati anfusikum an shiga tsakaninku da abin da ke na sha'awar ranku hila bainakum wa baina shahawati anfusikum aturiduna an ta'tu ilayya kama ataitum aba'i min qabl so kuke ku mun shigo shigo ba zurfi ku zo mun kaman yanda kuka zo wa iyaye na gabani na ku yi mun dadin baki haka kuka yi wa mahaifi kuka yi wa kakana Aliyu haka kuka yi wa mahaifina ainihin wato Hussein ni ma wannan dadin bakin za ku yi mun ku yi mun shigo shigo ba zurfi kalla wa rabbin raƙisat ya ce ba zai taɓa yiwa ba na rantse da ubangijin da ke sa raƙuma sauri a tafiya shi ne an raƙisat an raƙisat ai al'ibulul musri a fi sayir raƙumin da yake da hanzari wajen tafiya shi ake kira an raƙis to jam'insu shi ne an raƙisat ya ce kalla ba zan taɓa yadda da ku ba ba zan taɓa bin ku ba wa rabbin raƙisat fa innal jurha lama yandamil raunin har yanzu fa bai warke ba an sha mu fa mun warke wal jurhu yace raunin fa innal jurha rauni mikin da kuka yi mana lama yandamil har yanzu zuba yake bai warke ba har yanzu raunin bai motse ba bai bushe ba bai warke ba qutila abi bil ams wa ahlu baitihi ma'a jiyajiyan nan ku kai kuka kashe mahaifina kuma kuka kashe wato iyalansa tare da shi ولم ينسي ولم ينسني ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وثقل أبي بمنت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واتو takaici da bakin cikin rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi da iyalinsa wa fakala abi ban manta ba da takaicin rabuwa da mahaifina wa bai wa bani abi da ƴaƴan mahaifina wa wajadahu baina lahati bakin cikinsa baina lahati yana tsakanin muƙamuƙaina wa mararatahu baina hajiri ɗacin rikashe shi da aka yi yana nan tsakanin makoshi na makogarona wahalki da wato makoshi na wahalki da makogarona wa gassatahu tajiri fi firashi sadri wa gassatahu maƙararsa da irin wato shaƙarsa tajiri tana nan tana yawo tana gudana fifira shi sadari a shimfidar kirjina in ji aliyu zainul abidin wannan ka koma cikin littafin wato zakarar ɗabarisi hazihil khutba wato a ɗabarisi wani ɗan shi'a ne ya ambaci wannan hudubar fil ihtijaj a cikin wani littafi mai suna al ihtijaj mujalladi na biyu shafi na 32 da kuma ibnu dawus a cikin al malhub shafi na 92 da al'amin filawa ijil ashijan shafi na 158 da abbas alƙumi fi muntahal amal aljuzu al'awwal a juzu'i na farko shafi na 572 da hussein kurani shi kuma a cikin rihabu karbala shafi na 183 da abdulrazzak al-muqrim fi makatalil hussein shafi na 317 da murtaza iyad ko murtada ayyad fi maqtalil husayn shi ma shafi na 87 wa wa adaha abbas alqumi al-abba abbas alqumi ya sake maimaita wannan magana fi nafsil mahmum fi nafsil mahmum mahmum shafi na 360 haka radi alqazwini shi ma ya ambace ta zakara ya ambace ta fi tazallumin zahara shafi na 262 wayannan dukkanin su maraji references ne duk daga yan shi'a kaga duk su wa shahida shahidun min ahliha na fata an gane duk su suka hakaito wayannan maganganun da wayannan ahlul baiti da aka ci zalin su aka zalunce su aka yi musu yaudara aka kashe su suke ga su su suke ruwaito irin abin da suka faɗa game da wayannan magoya bayan su wayanda suke ca suna tare da su wa indama marra al-imam Zainul Abidin lokacin da imam Zainul Abidin wato lokacin da al-imam Ali Zainul Abidin yazo shigewa wa kadara a ahalal kufati ya nuhuna ya ga mutanen kufa suna ta shasheka wa yabkuna suna ta kuka zajarahum ya daka musu tsawa ƙa'ilan yana mai ce musu tanuhuna wa tabukuna min ajilina faman alladhi qatalana ku dinga shasheka kuna ruza kuka wai kuna cewa saboda mu kuke kuka to waye ya kashe mu faman faman alladhi qatalana waye ya kashe mu wannan magana mai take nufi su waye suka kashe su kenan ce kukan banza za ku dinga yi kukan yaudara ku ne kuka kashe mu kuma ku dawo kuna ta wani shasheka kuka wannan ka duba al-malhub shi ma shafi na 86 da nafsul mahmum shafi na 357 da maqtalul husayn li murtada iyad ko ayyad shi ma shafi na 83 da kuma dab'a ta hudu wadda aka yi ta shekara ta da. a wato 1996 da kuma tazallumu zahara shi ma shafi na 257 ummu kulthum bintu ali ga matar sayyidina umar ya gidan sayyidina ali wadda sayyidina umar ne ya aure ta ummu kulthum bintu ali in kun tuna mun karanta a can baya radiyallahu anha ita ma kaji magana da ta faɗa kala take cewa ya ahlal kufa ya ku mutanen kufa sau atallakum kun dai ji kunya kun ji kunya mutanen kufa malakum khazaltum husainan me yasa kuka yaudar husain wa qataltumuhu kuka kashe shi wa antahabtum amwalahu kuka kwashe dukiyarsa wa waristumuhu kuka gaje shi ba kwa cikin magadansa wa sabaitum nisa'ahu kuka ribace matansa wa nakaftumuhu kuka wulakantar da shi kuka ci zarafinsa shine nakaftumuhu kuka ci zarafinsa kuka wulakantar shi fatabbal lakum Allah wadaranku wa suhuqan lakum tirdaku ayyu dawahin dahatkum wa ayyu wuzrin ala zuhurikum hamaltum wace irin musiba ce kuka nemi ta same ku ayyu dawahin ay annawa'ib wa'yanne irin bala'o'i da musibu ne da hatkun kuka nemi su same ku, wa ayyu wuzirin ala zuhurikum hamaltum wani irin nan nauyin zunubi kuka ɗauka a bayanku, wa ayyu dima'in safaktumuha wani irin jini ne kuka zubar da shi, wa ayyu karimatin asabtumuha wace irin mai mutunci asabtumuha kuka same ta, wa ayyu sabiyyatin salabtumuha wa'yanne irin yara ne ƙanana salabtumuha wanda kuka kwace su wa ayyu amwalin in tahabtumuha wace irin dukiya ce wadda kuka wawashe ta qataltum khayra rijalat khayri khayri wato qataltum khayra rijalatin ba'da nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nuzi'at rahma min qulubikum kun kashe khayri rijalatin mafiya alheri kun kashe mafifitan rijalatin mazaje ba'adan nabi sallallahu alaihi wa ali bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa wa nuzi'atir rahmatu min qulubikum an riga an cire jin kai da rahama daga zuciyarku wannan shi ma ka koma cikin al-malhub shafi na 91 nafsul mahmum shafi na 363 da maqtalul husayn للمقرم شافي ندري أكو دشاشدة da lawa'ijul ashjan shafi na 157 da maqtalul husayn na murtada iyad shafi na 86 da tazallumuz zahara na rida ibn eh wato ibn eh bani ko ibn nabi al-qazwini ko yawa shi kuma ka duba shafi na 261 wannan shi ma kaji bayanin da ummu kulthum ta yi wa mutanen kufa ita ma ta yi tir da Allah wadai da al'amarin mutanen kufa zainab bintu ali wayannan duk ƴaƴan sayyidina ali ne ga ummu kulsum to sannan ga zainab bintu ali radiyallahu anha qalat ita ma ta faɗa wa hiya tukhatibul jam'a alladhi istaqbalaha bil buka wal wal awil atabkuna wa tantahibun ay wallahi fabku kathiran wadhaku qalila faqad dhahabtum bi'ariha wa shanariha ولن ترحضوها بقتل بعدها أبدا وأنا ترهضون قتل سليل خاتم النبوة زينب إرجدن سيدنا علي الله يكارى ما تهدى قالت إتما تكيتشوا وهي تخاطب الجم تنا يوم متانا تارن دندزم متاني الذي استقبلها وأن سكا تربيتا بالبكاء سنة تكوكا والتعويل سنة تويوي التعويل شيني رب الصوت بالبكاء شيني تعويل suna ta kwarma kuka da suka haɗu da ita suka zo wajenta take cewa da su a tabkun yanzu kuka kuke kuna kuka watan tahibun kuna wiwi shi ma kamar ma'anarsa ɗaya da ta'awil al'awil kai ma'anarsa ɗaya da al'awil ma'ana ɗaga murya da kuka ai wallahi ta ce na rantse da Allah fa ku kathira ku yi kuka da yawa wadda haku kalilan ku yi dariya kaɗan faƙad zahabtun bi ariha kun dai tafi da abun kunya wallahi kun riga kun yi abun kunya wa shanariha kun tafi da kunya kun kuma tafi da ainihin wato shanar wato abin a faɗa mummuna shine shanar ash-shanar al-qubh wal fadhiha faqad zahabtun bi ariha wa shanariha wallahi kun tafi da abin kunya kun tafi da mummunan abu walan tarhaduha bi gaslin ba za ku iya wanke ta ba wannan abin da kuka aikata ba za ku iya wanke shi ba bi gasilin da kowace irin wankewa za ku yi ba da ha bayan wannan abu da kuka aikata abadan har abada wa anna turhaduna ta yaya turhaduna za a iya wanke wannan wato katalar salili khatamin nubuwa ta yaya za a iya wanke laifin kashe jikan cikamakin annabawa ta yaya ta wace irin hanya a kashe jikan cikamakin annabta to da wani irin abu za a wanke laifi an riga an aikata shi ba wani abu da za a zo da shi na wankewa da za a iya wankewa wannan ita ma magana ku koma cikin ma'al Hussein fi na hazatihe safha ta 295 wa ma ba'adaha wa fi riwaya a wata ruwaya annaha wato adallat bi ra'siha min al-mihmal wa qala li ahli al-kufa sah ya ahli al-kufa taqatuluna rijalukum wa tabkina nisa'ukum fal hakimu bainana wa bainakum Allah yawma fasl al-qada a wata ruwaya aka ce annaha Zainab bint Ali bin Abi Talib radiyallahu anha wato atal wato atallat bi ra'siha ta leko da kanta min al-mahmal daga darbuka an san darbuka ko yawwa dan wannan ɗakin na kan raƙumi ko kan doki to ta leƙo da kanta minal mahmal daga cikin darbuka wa qalat li ahli kufa ta ce wa mutanen kufa sah ay uskutu ku saurara ya ahli kufa ya ku mutanen kuka ya, ya mutanen kufa taqatuluna rijalukum mazan ku su kashe mu wa tabkina nisa'ukum kuma matan ku su zo su samu a gaba su yi mana kuka mazanku su suka kashe mu matanku kuma sun samu a gaba sun zo sun fuskance mu suna taimana kuka falhakimu bainana wa bainakum Allah mai hukunci tsakaninmu da ku shine Allah yawma faslil qada ranar rarrabe hukunci ranar tashin alkiyama wanda zai mana hukunci Allah sai ya saka mana tsakaninmu da ku wannan shi ma ka koma cikin naqalaha Abbas al-Qumi a cikin nafsul mahmum shafi na 365 haka a sheik rida ibn nabi alkazwini shi ma a cikin tazallumuz zahara shafi na 264 shi ma ya ruwaito wannan magana ta zainab bintu ali na radiyallahu anha jawad muhaddisi jawad muhaddisi wa qad addad kullu hadhihi al-asbab ila an yu'aniya minhum al-imam Ali radiyallahu anhu al-amarrayn wa wajaha al-imam al-Husayn imam al-Hasan alayhi salam minhum al-gadar wa qutila bainahum Muslim bin Aqil madhluma wa qutila al-Husayn atashanan fi Karbala قرب الكوفة وعلى يد جيش الكوفة wannan jawad muhaddisi shi ma yake cewa kada addar kullu hadhihi al-asbab duk waɗannan sabubba da waɗannan dalilan sun bayo ila har zuwa lokacin da an yu'aniya minhumul imam ali har zuwa lokacin da sayyidina ali ya sha wahala daga wajen mutanen nan al'amarrain ya sha wahalan mafiya ɗacin al'amura guda biyu wa wajahal imamu al-hasan minhumul gadara haka imamul hasan shi ma ya fuskanci yaudara daga waɗannan mutane wa kutila bainahum muslim bin aqil mazluman a cikin su aka kashe muslim bin aqil bisa zalunci wa kutila husainu adashanan haka a gaban su suna kallo aka kashe sayyidina husaini yana jin kishirwa fi karbala a cikin garin karbala kurbal kufa ci kusa da kufa wa ala yadi jaishil kufa kuma an kashe shi ne a hannun sojojin kufa in ji jawad muhaddisi shi ma ka koma cikin mausu'atu ashura shafi na hamsin da tara za ka ga wannan kaga mutum na shida kenan duk da ya faɗi wannan shi ma wannan mutum ɗan shi'a ne haka wanda za mu karanta shi ma hussein korani shi ma wannan wani mutumin labanan ne ɗan shi'a kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar Hezbollah Hussein Korani na fata an gane wanda aka haife shekara ta 1955 to wannan Aliyu Korani shi ma wani founder ne wani jigo ne a shi'a Hussein Korani ƙala yake cewa ahalul kufati lam yaktafo bitafarruki anil imamil Hussein mutanen kufa ba su wadatu ba da tarwatsewa sayyidina Hussein da suka yi ba su tsaya iyanan ba ba su wadatu ba ba su gamsu da tarwatsewarsu daga wajen sayyidina Hussein ba balin taqalu natijata talawuni mawaqifihim ila mawqifin thalithin bal ma banda tarwatsewa sayyidina Hussein da suka yi in taqalu sun sake tashi daga wancan matsayin natijata talawuni mawaqifihim sabida natija ta canzawar matsayarsu da suka yi da matsayinsu da suke da ita tare da sayyidina Hussein ila mawqifin thalisin zuwa ga wani wata matsayar ta uku wa huwa ita ce annahum bada'u yusari'una bil khuruj ila karbala annahum mutanen kufa bada'u su suka fara yusari'una suka dinga gaggawa suna ta saurin al khuruj fita ila karbala zuwa karbala wa harbil imam al husayn da yaƙar sayyidina Hussein radiyallahu alaihi radiyallahu an fi Karbala a Karbala kanu yatasabaquna ila tasjilil mawaqif su suka dinga rige-rige wajen zuwa su tsara gurin tsayuwa gurin da za a yi yakin allati turdi shaytan irin wuraren tsayuwar da suka gamsar da shaytan suka yarda da shaytan wato wato wato gudibur rahman irin tsarin da suka yi wanda wannan tsari ya yaddar da shedan tsari ne na gamsar da shedan wanda kuma ya fusata ubangiji mai rahama wannan maganar shi ma Hussein Koran ya faɗa da aka duk wannan maganganun suna nuna cewa da hannunsu da yawunsu da goyen bayansu wajen kashe Sayyidina Hussein wa qala Hussein Korani aidan wannan Hussein Korani din ka koma wannan magana cikin Rihabu Karbala shafi na 60 zuwa 61 za ga wannan magana ta wannan malami na shi'a Hussein Korani abin da ya faɗa game da cewa da yawun mutanen kufa da yaudarin mutanen kufa aka kashe sayyidina Hussein ya sake faɗa a wani gurin kuma ya ce wa najidu mawqifan akhar ya dullu ala nifaqi ahlil kufati ya ci abdullahi bin hauzat at-tamimi ya kifu amama al-imam Hussein wa yasihu afikum Hussein wa hadha min ahli al-kufa yake cewa wani jidu mun samu mawqifan akar wata matsayar daban ya dullu wanda wannan matsayar ita ma tana nuni ala nifaqi ahli al-kufa ta akan munafurcin mutanen kufa ya ci abdullahi ibn hauzat at-tamimi abdullahi ibn hauzat at-tamimi yazo ya kifu amam al-husayn ya tsaya yana ya tsaya a gaban sayyidina husayn wa yasihu yana kururuwa yana kirari yana cewa afikum husayn akwai husayn a cikin ku wa hadha min ahli al-kufa kuma wannan abdullahi bin hauzat at-tamimi yana cikin mutanen kufa wa kana bil ams kuma ajiya ma'ana a baya min shi'ati ali yana cikin wanda suke goyen bayan sayyidina ali amma yanzu ya fito a cikin rundunar da za su yaki sayyidina husayn a baya can yana cikin magoya baya da jama'a sayyidina ali radiyallahu anhu wa minal mumkin yanzu zai yiwu an ya kuna minal ladina katabu lil imam aw min jama'ati shibthin wa gairi alladhina katabu thumma yaqulu ya husayn abshir bin nar yake cewa wa minal mumkin yanzu abu ne wanda zai yiwu an ya kuna minal ladina katabu lil imam wannan mutum ya zamanto yana cikin waɗanda suka rubuta wasiƙa zuwa ga imamu Hussein ya zo au ko kuma dai kawai min jama'ati shifsin yana daga cikin mutane waɗanda suka cakuɗa suka rikirkita al'amura wa gairihi da waninsa alladhina katabu wa gairihi alladhina katabu thumma yaqul wa gairihi waninsa ne baya ciki alladhina katabu shi baya shin yana cikin waɗanda suka rubuta sayyidina Hussein wasiƙa zai yiwu a ce yana ciki kuma ya zo ya tsaya a gaban sayyidina Hussein ya dinga cewa ainihin wato afikum Hussein har ma thumma yaqul yana cewa ya Hussein abshir bin nar ya kai Hussein albishirinka da wuta muna maka albishir ɗin wuta ina fata an gane ma'ana shi Hussein Korani yana gaya maka cewa cikin yana nuna ma munafurcin mutanen kufa wannan Abdullahi bin Yazid a wato bin Hauza tamimi yana cikin wayanda suke cewa suna goyon bayan Ahlul Bait yana tare da Sayyidina Ali amma kaga lokacin da aka zo yakin Karbala za a kashe Sayyidina Hussein kaji abin da yake faɗa wannan shi ma ka koma cikin ainihin rihabu karbala shafi na 61 ga kuma murtaza mutahiri murtaza mutahiri shi ma wani mutumin iran ne yana daga cikin 'yan shi'a isna a shari'a kuma malami ne daga cikin malamansu kuma suna ɗaukansa a matsayin ainihin wato wani mutum mai matsayi da mahimmanci kuma yana da tasiri a wajensu an haife shi a shekara ta wato a 31 ga watan januwari wato 1919 alif 1999 aka haife shi ainihin wato a wani gari da ake kira fariman a cikin kasar iran ya rasu a 1979 shi wannan murtaza mutahiri to shi ma ga abin da yake fada ƙala murtaza al-mutahiri wala raiba fi annal kufata kanu min shi'ati ali wa annal ladhina qatalul imam al-husayn hum shi'atu murtaza mutahhiri shi ma yake cewa wala raiba ko kokonto ko shakka babu fi annal kufata cewa mutanen kufa kanu min shi'ati ali lalle sune jama'ar sayyidina ali lalle sune magoya bayan sayyidina ali wa annal ladhina qatalu al-imam al-husayn kuma waɗanda suka kashe sayyidina Hussein hum shi'atu su ne waɗannan jama'ar tasa su ne waɗannan magoya bayan nasa su suka kashe shi ka koma cikin wato al-malhama al-husainiya mujalladi na 1 shafi na 129 wa qala aidan murtada mutahhiri ya kuma cewa fa nahnu sabaka an athbatna anna hadhihi al-qissa muhimma min hadhihi an-nahiya وقلنا أيضا بأن مقتل الحسين على يد المسلمين بل على يد الشيعة بعد مضي خمسين عاما فقط على وفاة النبي لأمر محير ولغز عجيب وملفت للغاية مرتضى مطهري كتا فنحن سبق مو سبق أن أثبتنا يا جبات من تبتر أن هذه القصة wannan kissa muhimmatun tana da muhimmanci min hadhihin nahiya ta wannan bangaren wa qulna aidan muka kuma cewa bi anna maqtal al-husayn ala yad al-muslimina cewa kashe sayyidina husayn a hannun musulmi ne bal bal ma ala yad shi'ati a hannun shi'a ba'da mudhi 50 aman bayan shudewar shekara 50 ala wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam la amrun muhayyirun wa lughuzun ajibun wa mulfitun lil ghaya murtada yake cewa wa qulna aidan bi anna maqtal al-husayn ala yad al-muslimin kashe husayn a hannun musulmi ka ina bal ala yad shi'a ko dai a hannun shi'a ba'da mudhi 50 aman faqat bayan shudewar 50 aman shekara 50 kawai ala wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam da rasuwar annabi la amrun mutahayyirun kai wannan al'amari akwai rudarwa wa lughuzun akwai rudu ajib mai ban mamaki wa mulfitul lilgaya kuma abin a sake waiwayawa a kalla ne kwarai da gaske wannan maganar ita ma tana cikin almalhamatul husainiya mujalladi na uku shafi na casa'in da hudu duk wayannan maganganun fa ana kawo su ne dan a nuna suwaye suka kashe sayyidina husain wallazi amara bi qatlil husain wa fariha bihi ubaidullah bin ziyad ya tabbata da wanda ya umarni a kashe sayyidina husain ya kuma yi farin ciki da hakan shine Ubaidullah bin Ziyad wallazi bashara qatl al-Husayn wanda kuma ya mubasharanci kashe sayyidina Husayn shine da hannunsa ya kashe sayyidina Husayn Shamiru ibn Dhiljawshan da kuma Sinan ibn Anas an-Nakhai wa haula'i thalathatuhum kanu min shi'ati Ali wa'annan mutanen guda uku ba duk magoya bayan sayyidina Ali ne da shi Ubaidullah bin Ziyad da shamiru bin ziljaushan da sinan bin anasin nakhai duk wayannan masu goyon wayan da suka ce suna goyon bayan sayyidina ali ne wa min dimni jaishihi kuma suna cikin kunshin rundunar sayyidina ali fi siffin a yakin siffin da muka karanta a can baya suna cikin kunshin rundunar sayyidina ali amma ka duba yadda kuma suka dinga abin da ya dinga biyo baya to sai mu tashi kazimul ihsa'i annajafi shi ma magana dai zai yi game da cewa lalle mutanen kufa su ne waɗanda suka mubasharanci kashe sayyidina husayn to sai mu tsaya anan abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik